أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da saduwa da ku a wannan wuri, markaz na alkitabu sunna da ke nan yamai sunni kenan. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sahabbansa da kuma wanda suka bi su akan tafarki na gari in ban manta ba yau 27 ne ga watan hudu hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta 2021 to insha Allah ta'ala ina ganin wannan shi ne karo na biyu da na gabatar da muhadara ko nasiha ko karatu ko wa'azi ga kawo nan maudu'in da aka bani cewa in tattauna akan sa maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske amma kuma ba za mu iya kawo dukkan matsalolinsa ba a cikin wannan takaitaccen lokaci sai dai mu bibi wato matsaloli masu muhimmanci akan wannan maudu'i maudu'i ne wanda ya shafi wato cin hanci da rashawa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya mawdu'in mu yana da lokutoci kamar haka na farko ta'arifin rashuwa a cikin yaren larabci da shari'a na biyu tarihin cin hanci da rashawa a duniya na uku za a kawo abin da ya shafi wuraren da cin hanci da rashawa yake shiga na hudu hukuncin cin hanci da rashawa a shari'a ta addinin musulunci na ƙarshe kuma za mu liƙe da irin ɓannar da cin hanci da rausha ke yi a cikin al'umma wannan su ne insha Allah a rabin da za mu tattauna a kansu a gurguci kalima ta cin hanci da rashawa da hausa ne ake cewa cin hanci to don haka da larabci ana kiransa wato ta samu asali daga rasha yarshu rashwan to sunan cin hanci da rashawa da larabci ana kiransa a rashwa ko arrishwa ko arrushwa da larabci mu yi hatta kalima tana iya canza wasali ma'anarta baka canza ba kalima ma'anarta tana iya canza wata fuska harfi ya canza ibn malik yana da littafi a ciki wato ya rubuta baiti dubu banda waccan ta nahu yana da baiti dubu cikin musallafatul lughawiyya ilimi ne mai zaman kansa in nace ar-rashwa cin hanci da rashwa inda ce a rishuwa cin hanci da rashawa inda ce a rushuwa cin hanci da rashawa amma inda ce alƙastu ma'anarsa daban alƙistu ma'anarsa daban alƙustu ma'anarsa daban alƙastu shi ne zalunci wa ammal ƙasitu na fakanu li jahannama haƙawa alƙistu shi ne adalci wa na ƙa'ul mawazin alƙistu al-yawmin qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alƙustu shi ne turaren wuta shi yasa littafin da mai da wasali akwai hatsari to Allah ya taimake mu jam'i na rashuwa laraba suna cewa rishan ko kuma rushan malamai suke cewa asalin rashuwa ta samo asali ne daga arnisharu ita ce yaggiya alhabu wadda ake daurawa saboda jawo ruwa daga guga ko wasaki to yadda mai guga yake amfani da igiya don ya ɗebo ruwa a cikin rijiya haka ne mai ba da cin hanci da rashawa yake amfani da dukiya don ya jawo wani haƙƙi wanda ba na shi ba ina fata hukunci wato arisha'u jam'in ta arshiya a larabci to ina kira ga masu koyon musamman abin da ya shafi ilimin tarjama domin ilimin tarjama ilimi ne wanda yake da alaka da shari'ar musulunci da alkur'ani musamman yanzu da ake tarjama ta alkur'ani malamai suke cewa tarjama wadda ta halatta shi ne a tarjama ma'ana kada a tarjama lafuzza misali yanzu da zan ce cin hanci da rashuwa sunan shi arrashuwa ko arrishuwa ko arrushuwa a larabci amma da hausa sai a ce cin hanci kaga aklul anfi in ka ce mabalarabe aklul anfi bai gani ya shi da aklul anfi shi yasa sanin kowane yare da sanin tsarin shi shi zai baka damar kai tarjama shi yasa muke kira ga dalibai su yi karatu ga malamai su fassara musu littattafai da yare na shari'a kada su yi amfani da larabci shi kadai sai su je su bata addini musulmi ba Allah ya kuma sani to wannan kenan na biyu sai mu zo ta'arifin rashwa a cikin yaren larabci a cikin shari'a malamai sun yi maganganu da dama saboda lokacin namu takaitacce na ba zan tsawaita ba zan kawo ta'arifi guda biyu insha Allah ta'ala ta'arifi na farko waɗansu daga cikin malamai suke cewa daf'u shakhsin aw mu'assasatin mal wani mutum ya bada dukiya ko wata ma'aikata ta bada dukiya an gane ko idan an ce wani mutum kenan cin hanci da rashuwa tana yawa ya zama yana da alaka da mutum daya tana yawa ya zama yana da alaka da mutum fiye da daya daf'u malin wato daf'u shakhsin aw mu'assasatin mal su bada wata dukiya an gane ko li maslahatin dan cimma wani buri li maslahatin don cimma wani buri wanda shari'a ba ta yadda da shi ba kenan biduni haƙƙin ba tare da haƙƙi ya bada wannan dukiya ba li maslahatin don saboda wata maslaha aw khidmatin koko ya gabatar da wani aiki wani lokaci cin hanci da rashawa ba dole ba sai mutum ya ɗauki kuɗi ya bayar a'a yayi wani aiki don saboda ni don saboda ya cimma wata bukata ta shi na fata ana fahimta ta wannan haƙƙin dama aikin da ya yi don saboda wata biyan wata bukata ko ya je wani balaguro don saboda biyan bukatar wani don a bashi haƙƙin wani mutum ina fata ana fahimta ta kenan idan ya ba da wannan haƙƙin ko ya ba da wannan dukiya ko ya yi wannan aikin mi yake bukata don saboda a bashi wani haƙƙi an gane ko min ajiyar istifadati min haƙƙin laisa lahu don ya amfani da wani haƙƙi wanda ba nashi bane aw yu'fiya nafsahu min wajibin alayhi ko ko ya tunkuɗe ma kansa wani abu wanda an wajibi a kansa an baka gini misali da sifa kaza ka gina aji to sai ka rage wajen wato ingancin ginin sai ka haɗa kai da ma'aikata ko ka haɗa kai da masu duba aiki don saboda a tunkuɗe maka sharuɗan da an ka ɗora ashe idan muka duba wannan abin yana da faɗi da yawa ta'arifi na biyu a gurguje shine malamai suke cewa ma yu'ta abinda ake basuwa biduni haƙƙin ba tare da haƙƙi ba bai zama to wajibi akan ka ba sai ka bada shi an gane ko liqada'i maslahatin dan saboda a biya maka wata bukata taka au li'ihqaqi batil ko ko dan a tabbatar da ƙarya au ibtali haqqin ko ko a bata wani haƙƙi ko a kore gaskiya kina ana iya bada wato dukiya ko ayi wani aiki saboda a tabbatar da ƙarya misali a kotu mai gaskiya a bashi rashin gaskiya mara gaskiya kuma wato a bashi gaskiya ko kuma ibtali haqqin a bata haƙƙin waɗansu mutane ga abin da ya kamata a basu wane da wani sai a ɗauka a ba wani kamar yadda muke gani a yanzu irin yadda abuwa suka ɓaci sai ya zamanto dukiya ta koma ga hannun waɗansu mutane 'yan tsiraru a cikin al'umma domin duk wata kwantarage wadda za a bayar wadda ta kai kuɗi masu yawa sai ka iske tana kankanin hannun waɗansu mutane su kaɗai a cikin wasu wurare Allah ya mu sani to ƴan uwa wannan shine ta'arifi guda biyu da na kawo akwai ta'arifat da dama da malamai suke kawo a cikin kuma cikin littattafan fiqhu manya za ku yi ganin ta'arifat da malamai suka kawo wallahu ta'ala a'lam nukta ta biyu a gurguje sai abin da ya shafi wato tarihi na shi wannan aikin domin idan muna son mu san asalin mas'ala ya kamata mu koma a tarihance kafin mu zo a yanzu sannan mu yi tunanin gaba yaya al'amari zai kasance idan muka duba alkur'ani ya ba mu labari na irin waɗannan ababen alkur'ani ya ba mu labari irin waɗannan ababen sun faru a al'ummomin da suka gabaci al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala ke bamu labarin malaman bani Isra'ila Allah ke cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfar lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaq al-kitabi an la yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فخلف من بعدهم خلف سيما سميوا wato malamai suka ce in an ce khalfun da sukuni ya nufin waɗanda suka mai waɗanda ba nagari ba in an ce khalaf da fatha nagari ma'ana idan waɗanda suka zo bayan magabata nagari ne za a ce musu khalaf idan kuma mummuna ne za a ce musu khalfun a yi malamu sukuni wannan shi na daga cikin alfurukun lugawiyya wadda ma'adda ce mai girma abu hilal al-askari ya littafi a cikin wannan sheikh abdullatif shuwai da fi na kasar libya yana da littafi a shamil furukun lugawiyya yana son yi mujallabi uku yanzu ya kare na daya muna fatan allah ya bashi iko ya kare su gaba daya almuhim wasu malamai suka ce duk ɗai da khalaf da khalfun duka ma'anar su daya kadiba cikin al-mufradat fi gharib al-qur'an da imam al-asfahani waɗanda suka mayar nan dai ba na gari bane a takaice za a gane ta fuskar bayanin da ya zo Allah ce wariful kitaba sun gadi littafi daga magabata to fa khalafa min ba'dihim khalfun wariful kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna suna karbar abin duniya matsayin gaskiyar da ya kamata su fada ashe ba yau ne aka saba a karbi wani abin duniya ba dan saboda mi dan saboda a canza ayoyin Allah subhanahu wataala don saboda biyan wata bukata ta duniya shi ya sama Allah subhanahu wata'ala ya kira ga bani Isra'il yake cewa ya bani Isra'il kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun kaga Allah ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sayar da ayoyina da wani ɗan abu kaɗan na duniya ashe ba yau ne aka saba a karɓi wani abin duniya ba don saboda a canza ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi zai nuna mana cewa abubuwan da suke faruwa a yanzu nan ina fata ana fahimta ta ba yau ne aka fara ba waɗansu mutane su fake da sunan addini su karɓi wani abu na duniya don su ba da fatawa da bata dace ba duk kuma wanda yake rayuwa a wannan zamanin ya san waɗannan abubuwa ga suna ana gani a intanet ga sunan muna gani sai dai mu fata Allah ya muna kariya to wannan matsala a tarihance ta taɓa faruwa zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim an gane ko na abu humayd as-sa'idi wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika ɗaya daga cikin sahabbansa ana kiransa ibnul lutubiya ibnul lutubiya an tura shi ne ya amso zakka sadakat ta bani sulaim wasu larabar da ake kira bani sulaim da ya je ya karɓo zakka ya dawo sai ya ce to wannan gashi naku ne haƙƙin wanda aka faɗa na zakka wannan kuma kyauta ce aka yi mini wannan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji wannan sai ransa ya ɓaci domin mi domin da ba a tura shi ba shin za su turo mishi kyauta inda ba a bashi wani matsayi ba za su bashi wata kyauta shi yasa kuke ganin yau duniyar da muke ciki da an ba mutum wani matsayi sai kaga ana yawan kawo mishi kyaututtuka daban-daban daban-daban daban waɗannan kyaututtukan shi da kanshi ya san ba a bashi su ba don saboda ana kaunarsa yau ana ce ma mutumin nan ya sabaka daga wannan matsayi waɗannan kyaututtuka ba su wanda yake nuna ba na gaskiya ba ne shi yasa akwai hatsari cikin jagoranta aikin al'umma musamman a wannan rayuwa da muke ciki Allah ya nuna kariya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau minbar yace to ka zamna gidan babanka da gidan mamakka dan saboda a turo maka kyauta inda ka zamna gidanku ma'ana da za a turo maka wannan kyauta ai ba za a turo maka ita ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau minbari yayi khutba yake cewa wanda duk yayi sake ya zo da wani abu wanda yake na rashin gaskiya abin da ya shafi ko da dabba ce misali akuya ce wanda za ta zo ranar tashi alkiyama zai zo da ita tana kuka raƙumi ne zai zo da shi ko abin da ya kama da haka yake cewa duk wanda muka ɗora shi akan wani abu ya ce an zo da wannan nashi ne wannan an yi masa kyauta me yasa ba zai zama na gidan baban shi ba da mamman shi ya gani ko za a ba shi wannan kyauta da haka in uwa musulmi wannan abin ba wani abu bane wanda ke tsoho a cikin al'umma kafin ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi haka ayoyi da dama sun faɗi bani Isra'ila sun karɓi rashuwa sun canza ayoyin wato Allah subhanahu ta'ala. Allah ya nuna sani to mas'alar mu ta gaba tunda mun taɓo wannan mas'ala wato a tarihance sai mu zo a cikin abinda malamin fiqh suke kira al-mahall ko almajalat wai shin cin hanci da rashawa ya zo wuri guda ne a ina ne ake samun cin hanci da rashawa a ina ne ba a samun cin hanci da rashawa wannan abu ne yana da muhimmanci domin a san akwai shi shin a wani wuri babu shi koko a ina ne ake samun shi ko ina ne ba a samun shi malamai suke cewa shi cin hanci da rashawa babu wani fage na rayuwa wanda ba a samun shi ba kan ka sa tsammanin saboda babban abin da muke tunani menene shi shine cewa cin hanci da rashawa ya tsaya ne ga ma'aikatan gwamnati yana da gaskiyar abin da yake sawar wannan mushkilar ba a gano ta da kyau wannan matsala ba ta tsaya ga ma'aikatan gwamnati ba babu wani fage na rayuwa wanda cin hanci da rashawa ba zai shiga a ciki ba amma sai mu ba da hujjoji mu ba da misalai mu ba da dalilai wannan shi zai sawar matsalar ta fito mana a fili don mu gane ta da kyau na farko abin da ya shafi fagen addini abin da ya shafi aljanibu dini abin da ya shafi addini akwai cin hanci da rashawa yanzu mun kawo ayoyi Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa bani Isra'il wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sai da ayoyina da dan abu kaɗan nan ba ana nufin ba in an baka kuɗi masu yawa ka sai da ayoyin Allah a'a duk abin da za a baka ko duk duniya aka baka idan ka sayar da ita da ayoyin Allah to abu kaɗan ne an ka baka domin wahalar lahira ba ta da iyaka shi ne abin da ake son a ce shi ya sama Allah ya bamu labari wato idan umarni ya zo cikin alkur'ani ko hannu to ka duba ka gani shin umarnin nan da an kai an aikata ko ba aikata ba hannun nan da aka ce an hannu ko ko ba a hannu ba nan da zaka samu ayoyi da dama wajen tafsirin alkur'ani mai girma kaga da Allah ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sayar da ayoyi na da wani dan abu kadan shin sun yi sun bi umarnin Allah ko busu ba ayoyi na alkur'ani sai suka nuna busu bi wannan umarni ba dalili kuma gashi fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون أشياء كاغا أشياء رشوة تنا أشياء جانب جانب أبن الشافعي الدين cin hanci da rashawa ashe malamai sai sun yi hattara fagensu ma akwai cin hanci da rashawa a baka wani abu na duniya saboda kada ka faɗi gaskiya ko ko kada ka faɗi hukuncin Allah ko ka karkace ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ke bin sarki janibi na biyu sai janibin siyasa siyasa mun san yanzu zamanin garba kike ana zabe a ɗauki kuɗi a bayar don saboda a zaɓi wani ko kan a zaɓi wani wannan matsala malamai sun tattauna a kanta amma inda hatsarin yake waɗansu malamai suna ganin cewa idan dai gwamnati tana ba mutane haƙƙinsu ba ta zalunce su ba to a wannan lokaci haramun ne ka karɓi wani abu wani ɗan siyasa wasu kuma malamai suna ganin ko da an zalunce ka abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai dai ka ba su nasu ka jira naka har na tashi alkiyama waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a idan dukiyar tamu ce aka ɗauka kuma yanzu aka dawo mana da ita lokacin zaɓe ba laifi ka karɓa amma ka zaɓi wanda zai yi aiki na gaskiya maganganu ne da malamai da dama amma abin da nake so in yi bayani kan shi cewa cin hanci da rashawa na shiga wajen zaɓe zaɓen nan ko kala kala na mun san shi aya ta zo a cikin wato suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah yawm al qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim dalibi mai hadda alqur'ani sai kai hattara a cikin suratul baqara babu wato wa la yanzuru ilayhim Allah ce waɗanda suke sai da alƙawalin Allah da kuma rantsuwarsu da wani ɗan abu na duniya ɗan kaɗan to a nan imamu sa'adi da ya zo ƙarƙashin wannan aya cikin tafsirinsa yake cewa wa ya fi zalika kullu man akhadha shay'an min ad-dunya fi muqabalati yana shiga cikin ƙarƙashin wannan aya duk wanda ya amshi wani abu na duniya dan saboda mi fi muqabalati ma tarakahu an haƙƙin lahi a haƙƙa ibadu duk mutumin da ya amshi wani abu na duniya don ya bar haƙƙin Allah ko ya bar haƙƙin bayan Allah to ya shiga ƙarƙashin wannan aya yake cewa aw halafa ala yaminin li yaqtati'a biha mal ma'sumin ko ko yayi rantsuwa tunda an ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila da wanda yayi rantsuwa da Allah dan saboda ya karbi wata dukiya wanda bata halatta gare shi akwai hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce na Abu Hurairah radiyallahu anhu Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi da Imam Muslim da sauran littattafai na hadisi wannan hadisin hadisi ne na Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa salasatu la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim akwai mutane guda uku waɗanda la yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai musu magana ba wala yuzakkihim kuma zai karkashe su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi to anan ina so in ja hankali ɗan uwa kaga ƴan qur'aniyu waɗanda ba su yarda da hadisi ba sai su ce to kai kana jin an ce wai cikin hadisi an ce Allah ba zai musu magana ba wai la yukallimuhumullah amma alhali an faɗi cewa kuma Allah zai yi makafirai magana ranar tashin alkiyama misali alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin tace to kaka ji hadisi ya ce Allah bai musu magana amma nan kuma cikin Qur'ani an ce Allah bai musu magana waɗannan mutane idan baka fahimci alqur'ani da kyau ba to za su kada ka cikin matsala cikin ƙur'anin ma an faɗi wannan amma sai su manta wajen ƙoƙarin wajen ƙoƙarin su ƙaryata hadisi sai su ƙaryata alƙur'ani musamman ba kaga nan Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba to kaga nan alƙur'ani ba ya faɗi wannan amma sai shabbar na alƙur'ani sai kuma zuwa ga hadisi anan menene ake nihi wala yukallimuhum Allah alhali gashi kuma Allah zai musu magana da tashin kiyama ko ba haka ba Allah zai musu magana kuma an ce Allah ba zai musu magana ba sai malamai suka ce sai ka bambanta tsakanin al-kalamul mutlaq da mutlaqul kalam in an ce al-kalamul mutlaq ma'ana magana kwata kwata mutlaqul kalam kuma magana wadda asaki ma'ana wadda an kai ma kaidi ma'ana Allah ba zai yi musu magana ba magana irin ta rahama magana irin ta jinkai amma Allah subhanahu wataala zai musu magana shi yasa an ka ce wala yukallimuhumullah ba ana nufin Allah ba zai musu magana kwata kwata ba a'a Allah zai musu magana amma ba magana ta jinkai da rahama ba waɗannan mas'alolin suna da muhimmanci ga ɗalibai ilimi su tashi tsaye saboda waɗannan 'yan ƙur'ani da muka ce da kuma maƙiya alƙur'ani waɗanda suke son su kawo shigo a cikin alƙur'ani sai a ce can an ce kaza nan an ce kaza wanda kuma insha Allah ta'ala akwai littattafai da dama da malamai suka yi tun wancan lokaci da wannan zamani ɗalibai ilimi za su iya neman su muna karanta littafi guda biyu daga cikinsu a cikin sunna tv eks wato littafin as'ilatul qur'an al-karim wa azwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi ya kawo mas'ala 1236 akwai daf'u ihamil iqrab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shaqiqi ya kawo mas'ala 200 da wani abu ibn qutayba ya kawo ta'wil mushkil al-qur'an ina fata an fince ni sannan izzuddin abdussalam sultan ulama yana da littafi yana da littafi fawaidun fi mushkil alquran sannan kuma akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib da littafai daban-daban ko cikin hadisi akwai mushkil al-athar tawil mushkil al-athar na imam al-tahawi da kuma tawil mukhtalif al-hadith na ibn qutayba fage ne mai yawa saboda makiya suna shigowa su kawo shubha wanda ba kowa yake iya gano ta ba to da haka dai a takaice wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana irin ta rahma ba wala yuzakkihim Allah bai su ba to waɗannan mutanen guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗi su cikin wannan hadisi yake cewa mutun ne an gane ko a ciki yana akan ruwa an gane ko wato ruwa a cikin dashi wurin da ba a samu ruwa fil fala fala shine wato mi ala fadli ma'in fil fala yana akan ruwa fil fala a cikin dashi sai ya hana ma yamna'uhu min ibn sabil zai hana ma matafiyi mutane na da bukatar ruwa ka hada musu wannan ai bakin bala'i na tunda in cikin gari ne mutum in ya rasa nan yana samun anan to amma in cikin daji ne waɗanda ya nuna suna da ƙeta da bakin ciki a cikin zuciyarsu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mutum da biyu shine wanda ya saida ma mutum baya a rajulan baya a rajulun rajulan sil'atan mutumin da ya sai san wani mutum wani abu kaya sannan kuma sai rantsuwa da Allah cewa ya karbe ta kaza da kaza da kaza mutumin sai ya gaskata shi alhali ba haka ya same ta ba wannan kuma cikin kasuwancin bukaka sai kuma abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa rajulun baya a rajula ko baya imaman afwan mutumin da yayi mubaya'a ga wani shugaba amma bai mai mubaya'a ba illa li dunya sai don samun wani abu na duniya fa'in a ƙahu wafa wa illam yotihi lam ya fi in ya ba shi abin duniya sai cika mai alƙawari in bai ba shi ba ba zai cika ba ashe yau yana daga cikin abin da ya ruguza mu muke cikin matsala da wuya a zaɓi mutum kasancewa shi ya cancanta mun san da cewa akwai matsaloli da dama wani lokacin ana a ringizo ƙuri'u wani lokacin kuma ana juyar da ƙuri'u saboda buƙatocin waɗansu na cikin gida ko na ƙasashen waje amma shi mu wajibinmu abin da zai fitar da mu salum alum gaban Allah shin mun zaɓi wanda zai muna aiki tsakaninmu da Allah mun zaɓi wanda zai taimaki addininmu tsakaninmu da Allah mun zaɓi wanda zai gina al'ummanmu gobe mu ci nasara duniya da lahira ko ko dai muna son mu zaɓi wanda zai ba mu wani abin duniya mu saka a aljihunmu shi kenan ta ƙari yau za ka ƙasashenmu har an kai inda in ana zaɓe za ka ga wani ya ɗauko wato ganyen dogon yaro ko mu ce kunnan dogon yaro ya sa ga kanshi wai ma'ana shi bai je hukuri a baga kayan sai suwa wa zai sai kuri shi lamarin ya ɓaci na sai suwa ke mun sayar da mi mun sayar da mustaqbil kirkiyayenmu mun sayar da addininmu mun sayar da cigaban ƙasarmu to shi yasa kullum sai a ce cin hanci da rashawa sai ana kallon mi sai ana kallon ma'aikatan gwamnati alhali mu kan mu lokacin zaɓen mi muka amsa cin hanci da rashawa shi yasa wannan wannan janibi ke yan uwa matsala ta gaba abinda ya shafi cin hanci da rawa mun taɓo janibi da ya shafi addini mun taɓo janibi da ya shafi siyasa ina fata an fahimce ni sai janibi wanda ya shafi tattalin arziki yau kuna gani ƙasashe idan aka ce wato ga minister ta finance sai ku iske kowa can da yake son da kai inda akwai zancen kuɗi kun san afirka babban ministar da ta fi muhimmanci ministar biyu ne ministar de la défense da kuma ministar de finance ministan kuɗi da ministan tsaro bakin su da muhimmanci su kuma kasashen turawa ministar da sun kinda sun kai muhimmanci ministar ta ansanyama ta ilimi domin da ilimi ne ake gina al'umma ina fata an fahimce ni da kuma ministar wanda ke kula da noma saboda mi ba da za a yi a ci gaba babu ilimi babu noma mu kuma abin da muka damu da shi kuɗi da kariya saboda jami'an tsaro su kare ka ka yi yadda kake so ka yi mulkin ka kuɗi kuma ka ɗibi yadda kake so ka ɗama wanda kake so shi ke na afirka magana ta kare to allah ya kyauta to idan muka zo abin da ya shafi tattalin arziki nan ne za ku iski inda ake cuwa-cuwa ta kuɗi ba sai an gaya ma ba wannan fagen akwai cin hanci da rashawa sai mu zo abin da ya shafi wato abin nan zamantakewa zamantakewa ta yau da gobe rayuwarmu ta yau da gobe da yawan haƙoƙin da suke tsakankaninmu za ka iske muna ba da kuɗi don a hana ma wani a ba wani wannan bai shafi ma gwamnati ba ɗaya za ka gani ga haƙƙin wani an tabbatar da haƙƙin wani da ku je kawai ku ga shari'a wadda ake yi wadda shafi gonaki ku je ku ga yadda ake shari'a ta gado a ɗauki haƙƙin wani mai gado a ba wani can ba wurin aikin gwamnati ba ne a ɗauki gonar wani a yanka a ba wani can ba wurin aikin gwamnati ba ne a cikin zamantakewar mu ma yau da gobe cin hanci da rashawa ya zo ya yi mu da katin yan uwa musulmi mu aje zanibul ijtima'i mu shiga abin da ya shafi wato aljanib at-ta'limi abin da ya shafi karantarwa musamman yanzu da mutane ba su damu da karatun boko ba ana nan ana nan baturi da ba ya tsara ana ta karatun ana samun aiki gurabon aikin suna da yawa ana ta samun salaya yanzu kuma sai gurabon aiki suka yi karamci da suka yi karamci yanzu aikin jami'in tsaro da da an kai mutum jami'in tsaro gwamnati ta kama shi da karfi ta kai shi sai a ba malamai kuɗi su yi addu'a a sako shi da da an kai yaro boko an kama shi an kai sai iyayen shi su ɗauke shi in Nijar ne su yi Najeriya da shi in Najeriya ne su yi Nijar da shi ana ba malamai kuɗi suna roƙon Allah a bashi to yanzu ana nan ana nan bature yana bi a hankali a hankali sai da kowa fahimci amfaninta yau sai ya kai sai a sai da gona sai a biya kuɗin lakwala da ko sai an ba uba kuɗi kuɗin noma sannan ɗanai ya bar gari ya je ya lakwala to yanzu da wuraren aikin suka yi kaɗan to sai al'amari ya rikici in ka zo ka ce kana son aiki to wajen karatun ma sai al'amuran suka lalace mene ne suka lalace yanzu in an kai lokacin da za a jarabawa musamman lokacin da za a samun diplom to kuna ganin fit kuna jin fit ba sai na gaya muku ba jarabawar da za a yi wani duk wanda ya rubuta jarabawa in ya dan leka sai ga ya tura mahudansu in ya leka sai tura mahudansu in ya leka sai tura mahudansu masu yin correction ko da aka ce masu zo ga gari kafin masu fara aiki sun ci kaji masu yawa sun ci zabi masu yawa sun gana da mutane masu yawa to kun ga fagen abin da ya shafi karatu cin hanci ya kai wannan wuri idan muka ajiye wannan wuri sai mu kai sai mu kai waje abin da ya shafi noma abin da ya shafi noma mu ajiye abin da ya shafi gonaki na ƙauye su can tsakankanin su ne da hakimai da masu gari abin da ya shafi ma'aikatu masu kula da noman zamani na gandami to yanzu in ka ji abin da ake yi a wannan koce don a kwace gonan wani don a ba wani haƙƙin wani abin ya yi yawa sai dai abin da hali ya yi redevonskin nan da aka rubutawa da wane ne da wane ne da wane ne allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san abin da ake aikatawa ‘yan uwa musulmi idan muka aje fagen abin da ya shafi wato noma da kiwo sai mu zo wajen fagen lafiya yau kana ji kana gani sai ka zo ka yi wata biyu kana da marashin lafiya ka kasa samun ganin likita amma wani yau yake zuwa yau kuma zai ganin likita kuma a yi mishi aiki gobe ka yi ta marashin lafiya ka mutuwa zai in dai ba abin da shafi irjans ba wanda za a ce mutum yana cikin mummunan hali a kai mutum dai to yanzu in dai kana da rashin lafiya kai da kanka wani lokaci sai ka yi zuwa kayan zuwa dawowa har ka gaji ka dangana amma wani yau yake zuwa an ƙari to mu ya kawo wannan saboda mu da kanmu ba ma son tsarin bin gaskiya ba ma son bin tsarin gaskiya ba sai an gaya ba akwai cin hanci da rashawa shi yasa ma da yawan mutane yanzu in kaga mutum na zuwa wurin da kowa yake zuwa to bai da hali mai hali ya fi son ya tai kiliniki bai kuɗi sha yanzu magani yanzu amma dai in kace zaka bi tsari wancan in baka yi anniya ba marashin lafiyar ka sai dai ya mutu mu aje wannan ɗan uwa musulmi mu zo abin da ya shafi wato fagen shari'a ya an kace shari'a ba wai an ce shari'a ta gwamnati ɗaya ba akwai shari'a wadda ta shafi tamu ta gargajiya ko ta gida wadda alkali zai yinta ko hakimi ko mai gari ko sarki ko kuma mu zo ta gwamnati wadda za a cewa a ma'aikacin gwamnati za a yi ta shin fagen shari'a yanzu ni za mu ci mu da kanmu mun san amsa kai da kanka ka san in baka da karfi kayan ka kana ganin su ka kabarin su kana gani sai ka ce to bai iya shari'a da shi ayi ayi ka ce wallahi bai iya ba me yasa saboda ka san ko an yi shari'a ya fi ka karfi mutum nawa aka kwace ma abin shi aka ja shari'a shekara da shekaru an san kayan nashi ne kuma aka juya da su kuma yana ji yana gani ya bar su ya dangana yanzu kayan ka in kana son ka tsira sai dai wanda bai da kaya ya kashe kuɗi in kana da kai ma ka kashe ya kama jan dukiyarka sai in ya je ya gaji sannan ya baka lafiya amma in ba haka ba kayanka sun tafi al'amari ya ƙari wanda kuma ba abin da shafi kaya kawai ba har abin da shafi aure mutum da matarsa wani na son ta magana ta ƙari sai a zo a kai kuɗi ƙauye na birni na kana ji kana gani a kashe maka aure in ta ƙari shi wasu ma abin ban mamaki abin tsoro makka da allah ce da kayan ya aikata sa'o to ba kamar hadisi da ya zo na manzo sallallahu alaihi wa sallam na abu huraira wanda ke cikin sahih muslim cewa idan mutum ya niyya aikata sako bai aikata ba yana da lada inda ya bar shi don Allah to amma ita makka ta fita daga cikin wannan da kayi niyyar ka aikata sakon Allah a makka ko a makka kake ko ba a makka ba sai a rubuta wa zulmi Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqhu min azabin alim kenan ta yi tasawwa ga aya ta suratul hajji ta yi tafsirin wancan hadisi mutum nawa ke haduwa da mace tana da aure a makka wajen aikin hajji ya mata alkawalin in an ka dawo ta kashe aure ta shi zai aure ta kuma a zo a haushe biya kun gani to kenan a cin hancin nan da rashuwa ɗan uwa musulmi ba abu ne wanda ya takaita a wani fage guda wanda muke sawa tsammani ina fata ana finta ta a'a a fagen shari'a ma yana nan yayi dabdare yayi daburu ake cewa yayi dandazo mu aje wannan sai mu zo abin da ya shafi wato aljanibul amni fagen wato jami'an tsaro yana daga cikin abin da ke taimakawa cikin tashin hankalin da muke ciki a yanzu cin hanci da rashawa kun ga wanda aka ba kwangila ya kawo makamai waɗanda ya kamata a yi aiki da su sai zai so makamai na bugi ko ko ya rage cikin kayan da anka ce a kawo cin hanci da rashawa wanda zai ba da kwangilar sai an ba shi nashi rabo jami'an tsaron waɗanda asaman tera ba sai an gaya maka ba sai su amshi nasu cin hanci da rashawa in kana son ka tsire yanzu da gaggawa akwai mutumin da ya yi shekara nawa bai takardu saboda shi da an tare shi ya san abin da zai bayar sai ce yin takardun bai da amfani tun da in sun tare ni kuma sai na ba su kuɗi sai su to kaga abin da ya kamata kawai bari in rinka yawo da in mun haɗu da su in sun matsa ba su da amma yau shi yasa sai kaga mai shigowa da kwaya mai shigowa da makamai mai shigowa da kaza yau har ya kai a waɗansu wurare za ku iske a jami'an tsaron su za su ba da labarin za a yi operation wuri kaza masu ta'addanci su gudu su bar wannan wuri har ya kai inda suna iya sayar musu wata hanya bal ma su ba su makamansu su yi operation ta lokaci kaza in an samu kuɗi a raha to ina ne zamu yan uwa musulmi ina ne zamu idan ya zama cikin kowane fage an ka ɗauka sai an iske akwai wata ɓanna fagen siyasa ba a tsira ba fagen addini ba a tsira ba fagen noma da kasuwanci ba a tsira ba fagen tattalin arziki ba a tsira ba fagen tsaro ba a tsira ba fagen shari'a ba a tsira ba to wace ma'aikata ce za ta tsira sai zamanto dukkan mafi yawancin kayan da za a kawo za ka isa mutum an ba shi kwangila na ya kawo lakirai ko chalk ko alli wanda za a karatu da shi amma sai ya kawo wanda bai da kyau ‘ya'yanmu ne ku za su yi karatu da wannan don ƙasarmu ta ci gaba amma a cikin alli da ake rubutu da shi sai a ba da cin hanci da rashawa a kawo da banza ga shi nan kullum sai ka yi ta rubutu ka yi ta rubutu da shi bai yi busasshe na ko dai kai ka dada lahakarin ko yara sun gane ko busu gane ba ko ko dole ka je ka sai mai kyau in kai ka yi ta duhiya ka yi sacrifice don ka karatar da 'ya'yan al'umma to kun ga 'yan uwa musulmi ashe cin hanci da rashawa in muka ɗauka ga fagen kafafen yada labarai yau da turawa suka fahimci wannan sun huta da mu sai su nemi wasu kafafen yada labarai wanda ke adawa da gwamnati ce su ne annansu kullum su rinka yada yadda za a bata wannan gwamnati su huta ga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam finan su ma ana zubo musu saboda kullum su bata aikin da ake yi a cikin ƙasa yan kwadago sun fada ciki kungiyoyin ɗalibai sun fada ciki hatta da waɗanda ke yaƙi da cin hanci da rashawa su ma sai a kada su ciki a ba su ci saboda a huta wanda ake son ya yi maganin shi da karshe yanzu sai an ba shi ya ci magana ta riga ta kare to kenan wa zai kamo Allah ya kyauta to ƴan uwa musulmi dai na dan ba da misalai ne a rayuwar mu ta yau da gobe game da abin da ya shafi cin hanci da rashawa babu wani fage galibi wanda zaka shiga wanda ba ka iske wannan abin bai kai ba illa man rahimallah shi yasa rayuwar mu sai ta shiga cikin mugu mugun tsanani saboda ko ina ai riga an kai komi an kiri saboda lokacin mu yana tafiya ɗan uwa musulmi za mu je ga lokutan mu ta gaba shine abin da ya shafi wato menene hukuncin cin hanci da rashawa a cikin addinin musulunci malamai dukkan su sun yi ittifaki sun yarda da cewa cin hanci da rashawa abu ne wanda yake haramu babu wanda zai halatta maka shi dalili kuma ga dalilai daga ciki ayoyi na alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku da kuka yi imani kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku bil batil ta hanyar ƙarya nan al batil ta hanyar da bata dace ba duk wata hanya wadda za a bi wadda za a ci dukiya wadda bata halatta ba ta shiga ciki wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani saboda muna da matsala da yan qur'ani sai ce muka shi cikin qur'ani babu inda Allah ce ka a ci rashawa sai a ce a'a ba sai an ga sunan rashawa ba akwai lafazin da ƙur'ani zai amfani da shi dubban ma'anoni za su shiga ƙarƙashin shi da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil duk hanyar da za a ci dukiya wadda bata dace ba ko ta kai hanya dubu ɗari duk sun shiga ƙarƙashin bil batil mu'jiza ta alqur'ani kenan a cikin suratul baqara Allah yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar da bata dace ba to anan menene bambanci tsakanin uslubin suratul nisa da kuma uslubi na suratul baqara sai malamai suka ce ita suratul nisa ta fara da ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ita ko suratul baqara ta ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ita suratul nisa ita ya magana da masu imani ita ko suratul baqara ba ta kama su imani ba kowa ya shiga ciki to shine malaman usulul fiqh suka gina wata mas'ala wadda ake cewa halin kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a am la shin kafirai in an ka ce ayi sallah sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba in an ka ce kada a ci dukiya wadda bata dace ba sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba wadansu malamai suka ce to ai su ba musulmai bane balle ai musu wannan zanci wadansu malamai suka ce a'a al-kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a sai dai su mutalabuna bi tauhid awwalan qabla furu'i shari'a don mi ba a faɗar magana babu dalili ɗan uwa musulmi Allah ce za a ba da labari da tashi alkiyama ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukaththibu biyawmiddin kaga sai suka ce da aka tambaye su me yasa ku cikin wutar saqar suka ce lam naku minal musallin ai ba ma yin sallah alhali ga su kafirai walam nakun nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskini ba wa kunna nakhudu ma'al khaidin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa cikin ayoyin Allah da abinda babu da ilimi akan sa waɗanda Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا takaice suka ce ba sa yin sallah ba sa cin miskini kuma suna kutsa wa kunna nukadhibu bi yawmiddin kuma muna ƙaryatar da ranar ƙarshe to shi ƙaryatar da ranar ƙarshe shi ke kafirtar da mutum amma sai suka kawo abinda yake da alaka da furu'i shari'a to kaga wannan ya nuna cewa ashe al-kuffar mukhatabun furu'i shari'a to aya ta suratul baqara da tace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku nan khitabu ba ya tsaya ga masu imani bane ya shafi hakka firai nan ko ya ayyuhal ladina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil farko an fara da masu imani dan sune ke shiga sannan kafirai su biyo baya to kaga Allah subhanahu wataala ya hana wanda kowace hanya an ka dauka nan bil batil za ta shiga ciki kun ga akwai abin da ake kira surfacturation shine mutum ya yi aiki na miliyon ɗai ya ƙara wani abu sama ya ƙara jika ɗari ya ƙara jika ɗari biyu ya ƙara jika ɗari uku ya ƙara jika ɗari biyar wani ma ya yi aikin miliyon ɗai ya rubuta miliyon goma ko fiye da haka ba akwai wanda ma an ba shi kwangilar bai yi ba amma dai an cika takardu sun raba da shi da wancan magana ta rike ta ƙare sai dai kiyama surfacturation yana da gaske abin da ke rubuta gwamnati akwai exoneration yadda za a ba waɗansu dama su suna kawo kaya amma sai ka iske mi su ba sa biya ko ya zama to ba sa biya kwata-kwata su zo su kawo kaya ana sai suwa jika goma sai suwa jika uku ba su asara saboda su ba sa biyan kuɗin duti ko duwan duk ya shiga cikin bilbatin ta hanyar da bata dace ba akwai abin da ake kira at-ta'min at-ta'mim ba da ainun ba mai jin larabci domin an ce at-ta'mim shine an game abu daga amni at-ta'mim da alhamza daga al'umma ne shine a maida abu na ƙasa wanda ake kira nationalism mutane suna da kamfuna a cikin ƙasa sai wata gwamnati ta zo ta ce to duk dukiya ta koma ta gwamnati irin yadda mutanen ƙasar rasha suke yi 'yan communist sai a ce duk dukiyar da a cikin ƙasa ta ƙasa ta kawai babu wanda adda dukiya alhali Allah ce ya tabbatar da mutum yana iya mallakar dukiya ta shi ta kai shi domin idan mutum adam ya san bai mallakar dukiya bai kokarin neman ta ko ko in san in ya barta za a kwace ta na bayan shi ba za su gare ta ba mi zai sashi neme ta milkiyar fardiyya musulunci ya tabbatar da shi amma musulunci ya ce kuma ka bada haƙƙin dukiya to su yan communist da waɗancan yan shuri'iyya sai suka ce ɗan adam bai da mallaka bal ma za ka samu malaman da suke goyon bayan ko ko in ce waɗansu lalatattu suke goyon bayan wannan suna cewa a'a ai shi kenan ishtirakiya ce kawai mutane su zauna da dukiya dukiya ta Allah ce ba ce tawari ta ko tawari ta ba wannan bai dace ba Allah ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shi ne fifita sashi akan sashi ta fuskar dukiya kuma ya faɗi hikimomi da ya sa yayi haka ba don wai bai iya wadatar da kowa ba a'a akwai dalilan da suka sa Allah bai sa kowa zama kuɗi ba daga cikin su Allah ce walau wasata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard da Allah ya ba mutane dukiya da san na bayan kasa yanzu ma ana cikin talaucin ga hakarin da duniya take ciki ina ga kowa ya kuɗi kaga kowa makamai da shi yake sai ai balla sannan Allah subhanahu ta'ala ya faɗi daga cikin dalilai yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan saboda sashi ya riki sashi a dan aiki in kowa na da miliyar goma wa zai ma wani aiki wa zai kwashe ma wani salanga wa zai yi ma wani noma gona babu shi yasa Allah subhanahu ta'ala sai fifita sashi a karatu saboda mu amfanu da junanmu mun fahimci wannan nake ko to dan haka ne a takaice yan uwa musulmi cin hanci da rashawa abu ne wanda yake haramun a shari'a ta addinin musulunci hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na abdullahi ibn amr ibn al-asim a cikin sunan tirmidhi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'ana Allahu rashi wal mutashi Allah ya tsine ma ar-rashi mai ba da rashawa duk abinda ko an kaji an ce Allah an ci mai yin shi to wannan abin da cinka ba da walmurtashi da wanda kuma an kaba da mai bayarwa da wanda an kaba duka an ci Allah ya tsini musu to kaka shiga cikin la'anta Allah da mutum da shiga cikin la'anta Allah yana cikin hatsari akwai wata riwaya wadda ta zo wa ra'ish alladhi yas'a bainahuma wanda yake tsakankanin su tana yiwa ba gaba da gaba su kai ba wani aka tura ina fata an fahimce ni wannan riwaya wannan ziyada Sheikh Nasiruddin Albani yace bata inganta ba ta fuskar lafazin ba ta inganta ba to amma tun da shi wanda ya bayar Allah an ce shi wanda an kai ma Allah an ce shi ta fuskar fiqhu idan ya shiga ciki shi ba ya shiga cikin aikin la'anta zai shiga cikin la'anta domin kiyasin shi za a yi sannan a riwaya ta Abu Huraira fil hukmi wanda ya amshi rashawa a cikin hukunci a'a nan za a kalli illa ba wai sai a cikin hukunci ba a'a duk wani haƙƙi wanda zaka bayar domin illar tana da alakan ne da rashuwa ba tana da alaka ne da hukunci ba dan kan wani zai ce to fil hukumi an kace bakin alƙalai su kaɗai ta shafa a'a ta shafi duk wanda ya bada rashawa ko a cikin hukunci ko ba cikin hukunci ba sai ka dubi wato abin da ake kira al-mafhum da mawani na aiki da al-mafhum a cikin usulul fiqh malamai sun yi bayanin wannan dan haka da yan uwa musulmi a takaice cin hanci da rashawa abu ne da shari'a ta haramta shi kuma a kowane fage kuma duk wanda yake akan wannan ya sani cewa yana cikin la'anta ta Allah subhanahu wata'ala tunda an ce la'ana rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine shi ko bai tsinewa sai da izini na Allah kenan Allah ne ya tsine mishi ina fata an fahimce don kakkace an ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'ance shi kace a to ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kace a a shi bai wato bai furci akan son ransa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah kai mu sani to ɗan uwa musulmi wannan shine a takaice ko a gurguje hukuncin cin rashuwa a cikin shari'a ta addinin musulunci to yanzu sai mu je gaba wani irin banna ce take haifarwa a cikin al'umma tunda shine al'adra wadda take haifarwa allati tusabbibu harrashwa ala al-fard wal mujtama lokacin mu ya fara matsowa amma a gurguje zance shi rashin cin hanci da rashawa kun san dama abinda muke so a duniya mu samu ci gaba a duniya mu samu ci gaba a lahira wannan a gurguji ne zan bada shi ita ko cin rashin hanci da rashuwa yana sawa a rasa duniya yana sawa a rasa lahira ci gaban da muke son mu samu a duniya bai yiwuwa mu same shi kuma idan ana yin ta za a yi asara a lahira malaman bani isra'il kamar bayanin da muka bayar a fagen addini sun hana magoya bayan su su yi imani da wa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa saboda abinda suke samu na duniya saboda abinda suke samu na duniya suka ce kada a yi imani da shi mutumin da bai yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba akwai hasara da ta kai wannan kaga neman cin hanci da rashawa yana sawa malami ya hana mu mutane su yi aiki da gaskiya babu kuma asara da ta kai wannan wannan a fagen addini kenan to idan ya zama to a fagen addini an samu wannan to a duniyance yanzu mun ba da misali ta fuskar siyasa muke cewa idan ana bar canci da shawa za a zaɓi wanda bai cancanta ba to ya an ka ɗora wanda bai cancanta ba za a kai labari ba za a kai labari ba mota ce ga mutum biyar za su shiga mota hudu sun iya mota guda kuma bai iya mota ba sai aka shiga ba wanda bai iya tuka mota ba ya iya sha kana shiga kana shiga wanda bai iya mota ba bai taɓa shiga mota ba sai aka shi da aba yana yiwa to ya an kace to wanda za a ba jagoranta al'umma miliyoyi wanda bai cancanta na ba wace irin halaka ce za a kaga ba kaɗan bace ashe ba yadda za a yi al'umma ta ci gaba shi yasa turawa da suka gane wannan da komi matsayinka a turai idan aka kama ka da cin hanci da rashawa wannan matsayin naka ka rasa shi fatinka kuma ya rage kima bai samun daraja a cana ma da an samu ka ci kuɗin da suka kai dola dubu biyar kashe ka ne za a yi akwai wani mayor a ƙasar cana ko ba haka ba ciyaman da ya ci wasu kuɗi ina ganin dolar dubu biyar ne suka ɗaure shi suka yi biki aka tattara al'umma sannan aka halbe shi ba su yadda saboda bi saboda ƙasar za ta rugushe shi yasa da suka kawo ambasada ɗinsu a wata ƙasa ba na son faɗi sunar ƙasar yau da gobe yau da gobe sai aka fara washe cin hanci da suka yi bincike saboda su ba kamar mu bane sai suka gane wannan ambasada ɗin yana karɓar cin hanci da rashawa shi kenan sai suka ce to za a yi taro na ambasada ambasada na cana a ƙasar cana akwai matsalolin da ake son a tattauna shi kenan lokaci da ya yi naka sai ya gane akwai wani abu da ƙasa a yi ɓacewa ya hada zuba gare shi ya san da da ya zo kashe shi za su to idan ya zama to duk wanda za a ɗora wanda bai san abin ba ne bai iya ba to ne ya mahara cikin tashin hankali to idan ya zama to fagen addini za a bada cin hanci da rashawa ayoyi su ƙi aiki hadisi su ƙi aiki kai da za ka nuna mutane hanyar lahira kuma an riga an yi kwana da kai to kuma idan za a gane gaskiya shi yasa addinin zai samu matsala siyasa za ta samu matsala iliminmu ya koma ƙasa domin waɗanda za a ba karantarwa ba za su yi shahadar ba su cancanta ba ba su yi karatun ba ma kuma yanzu shahada har doktora kin ana yaya maka bincike a kawo macin ɗaki in kana su ilimi ya rubuce babu karatu shi yasa suka iske mutum da babban diploma amma bai iya karantarwa saboda ba a tsaya aka yi karatun mai kyau ba in ya zama to fagen noman mu abinda adda albarka Allah ce rizqan lil ibad cin hanci da rashawa ya samu an kwace gonakin waɗansu ba gaida ba sabab ya za a yi mu samu abincin da za mu ci ya za a yi kuma Allah ya sanya mu abin albarka tun da ta hanyar zalunci ne kaka kwace gonar akwai matsala idan ya zama to ta fagen tsaron mu ana karɓar cin hanci da rashawa a shigo mu da kamakamai da ƙwaya ya za a yi mu samu zaman lafiya yi musa musa musa lafiya ba idan ya zama to shari'an mu wanda adda karfi shi ba za a kama shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin sahih bukhari da muslim wannan mata da ta yi sata al-makhzumiyya da aka so ya barta mi yace abinda ya halakar da waɗanda suke gabanin ku idan mai karfi dan mai daraja yayi laifi sai su sake shi idan kuma wanda yake talaka ne sai a zarbi mishi da hukunci in kana da kuɗi yanzu an ce abin da ya hallakar da al'ummomin da suke gabanin mu to mu mi muka fi su in muka haka ga mu za mu samu matsala ba shi yasa afirka mu daina yaudar kanmu jama'a mu daina yaudar kanmu in dai muna son a ci nasara to a yi gyara gyara wanda shi mai kyau ka tuna cewa in ka taɓa haƙƙin mutum goma yana yiwa kai ba za ka amfana da abin da su ba za su amfana da shi ba idan afirka ana son a ci gaba wanda ya iya a bashi ya amfani al'umma a daina kallon ɗan abin da za a samu a yi a tunanin jama'a dubban su amfana mutumin da adda ilimin da zai amfanin dubban mutane an hana shi an baina shi wani wuri inda ba a ganin shi an kawo wanda bai iya komi ba an ɗora shi shi ke ina ci gaba shi shi wanga bai iya ba wanda ya kuma an hana shi ina ba mu ci gaba idan ya zama to kafafen yada labaranmu za su zai yan amshin shata su amshi cin hanci don su bai su ji goyi bayan ƙarya ya za a yi a ci gaba al'umma kuma ya za a yi ta zama da lafiya ƙasar ruwanda bayan an halbe shugaban ƙasarsu labari guda aka bayar na ƙabilanci shi ya tayar da bala'i sai da an ka kashe fiye da mutum miliyan biyu shi ya sa kafafen yada labarai kun hattara da kanku ku bar ganin cewa ana yada labarai ana jin daɗi a'a a san wani labari ake bayarwa kuma ta wani usulubi ake bada shi saboda dubban mutane na suke jin labarai labari guda yanzu kun ga a whatsapp da aka bayar na ƙarya an ka ce 'yan nijar sun kashe wasu mutane a abin nan kuna gani cote d'ivoire labari guda ne an ka bayar na ƙarya ne fa ba na gaskiya ba ne amma ɗan nijar nawa ya ɗanɗana bala'in wannan abin kuma aka zo aka iske hotunan ma na ƙarya ne ba ma wannan rikicin ba ne to shi yasa 'yan uwa musulmi kada mu yaudari kanmu cikin tafiyar rayuwa wannan cin hanci da rashawa ban san wani fage na rayuwa ba wanda bai iya shiga a cikin shi ba sun shiga kuma da an yi shi a sani cewa sai an samu matsala kuma matsalan nan tana yiwa ta faru yanzu tana yiwa ta faru gaba yau azuzuwan mu da muke karatu waɗanda aka ba su yi ba kun ga 'ya'yan al'umma a cikin bala'i wanda an ka ce ya kawo kayan karatu bai kawo ba 'ya'yanmu ne ke cikin bala'i wanda an ka ce ya faɗi gaskiya ya ɓoye mu ne ke cikin bala'i addinin mu yana komawa baya nomanmu ya lalace tsaronmu ya lalace tattalin arzikinmu ya lalace to mine ne cin hanci da rashawa bai bata ba a cikin rayuwa a faɗa ne shi babu shi babu wani fage na rayuwa yau wanda za ka shiga yanzu inda mushkilar take ma hatta da musabaka ta ƙur'ani sai ka iski sai an ba da cin hanci da rashawa sannan a je a yi ƙur'anin ma ƙarshe kan ƙasa ‘yan uwa musulmi a ƙarshe an fara min lokaci ya matso shin akwai eh na ‘yan uwa musulmi akwai hali wanda malamai sun yi saɓani a kansa wanda shin akwai halin da ya halatta mutum ya ba da cin hanci da rasha ko bai halatta ba shi mai karɓa babu halin da malamai sun kai mai uzuri ya karɓi cin hanci da rashawa don kamar ya yi kasuwanci ne da wurin aikin da aka ba shi amma wanda zai bayar malamai suka ce akwai hali wanda yake kamawa cilas sai ya bayar to waɗannan halayen su ne ake kira dawabitul darura nan matsayin darura yake suna da dawabit shine na farko ya zamanto babu wata hanya wadda za ka bi ka karɓi haƙƙinka dole sai ta wadda mutum na biyu ka tabbatar da in ka bashi haƙƙin ɗin naka sai zai fito na uku kuma daruran nan ta zamanto to kaddaru bi qadariha zan ba da misali yanzu misali mutum ne zo gidan likita yana da mutum mara shi lafiya mutumin nan ana son a sa mishi jini idan ba a sa mai jini ba nan da 'yan mintuttuka ko nan da awowi zai mutu kuma likitan bai yarda ya maka aiki ba sai ka bashi wani abu to ainihin ina ganin inda yi ko baka karɓi fitan malamai ba na sau kana bayani amma akwai zarura ta ƙarya yanzu waɗanda suke karɓar bashi daga banki su karɓo kuɗi su je su sai gida sai su ce to ai su saboda su guji biyan kuɗin haya a wannan ba larura ba ce kana iya ka sai hili ka rinka kaɗan kaɗan kana gina gidanka wannan kana da wata mafita wadda shari'a ta baka amma malamai suke cewa in mutum ya kai cikin mummunan hali irin wannan ga haƙƙinka kana gani miliyon ɗari na ya kamata a baka su kuma ya zama to a kai kana da buƙatuwa zuwa ga abin don yanzu mafi yawancin masu ba da haccin hancin da rashot masu kuɗin da ba su da buƙatar ma kuɗin ne amma shaidan saboda duniya ba ta isa ɗan adam sai ka iske mutum kwangila ta biliyan ɗaya ya ba da cin hanci ta biliyan biyu ta zo ya ba da kai ba ka da buƙatar dukiyar aslan wanda magare ka ina zaka da ita amma idan lalura ce wadda ta kai ta kawo irin wannan tarshen lafiya da gaya muku ma'ana likitan kana gani ka san babu wani ruhi na imani a cikin ransa zai bar mutumin kai ya mutu idan baka bashi ba to nan sai kai hakuri in babu yadda za a yi sai wannan wurin tana yi wa aikin shi kadai ya iya in ba shi kadai ya aikin ba sai ka nemi wani amma in shi kadai ne ya iya to nan kamar abin ya zama to matsayin lalura shine malamai sun ka faɗa wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi lokacin mu ya kai karshe an nuna min lokaci ya kai karshe ina ganin nan ya kamata in dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh